بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا يا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله يوكما ثلاثة عشرين قوة جماد الثاني hijira 1418 za mu tashi darasi na uku cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yini ya dace da yini na 21 ga watan goma 1997 mala yace manhajul kitab manhajul kitab anan ne za mu tashi ko wato salon da ya bi wajen wallafan littafin da me zai mayar ya zama shine hujja tashi kan duk abin da zai faɗa yace walamma kana mawdu'ul kitabi إنما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة yayin da mauru'in wannan littafi fagen wannan littafi shine yin bayani dangane da shiriyar annabi zara da mutum tabbata gare shi a cikin sallah kana min albadahi Allah a taqayyada fihi bi mazhabin muayyan ya zanto wani abu ne a sarari ba zan yadda in kayyade kaina ba da wata mazhaba daya daya guda daya ma'ana malam yana so ya ce mana tsantsar bayanin siffar sallar annabi yake so ya yi mana kai tsaye daga hadisan annabin ba tare da tuntuɓar littattafan fikihu na wata mazhaba sananniya ba lisababin lazi marra zikirhu wannan kuwa don saboda sababin da na riga na ambata maka shi a baya wa innama uridu fihi ma sabata anhu sallallahu alaihi wa sallam sannu dai kadai zan koro maka zan gangaro maka da abin da ya tabbata daga gare shi sallallahu alaihi wa sallam kama huwa mazhabul muhaddisina kamar yadda shi ne mazhabin malaman hadisi kadiman wa hadisan a datan da kuma yau wato cikin duk abin da za su kawo sukan yi kokarin samo hadisi kai tsaye da yake ishara zuwa gare shi da Allah ku dan yi shiru ma shiru yayi lamba daga ƙasa yace qala abul hasanat al-laknawi fi imam al-kalam fi ma ta'allaqu bil qira'ati khalf al-imam ya faɗa a cikin wannan littafi nashi shi abul hasanatin laknawi ya faɗa a littafi mai wannan sunan ma nasuhu abinda nassin maganar shine yace wa man nazara bi nazar al-insafi wa ghasati bi hal al-fiqh wal usul duk wanda ya duba duba na adalci ya kuma yi iyo yayi nutso a cikin tekun fiqh wal usul da tekun usul al-fiqh mutajanniban al-i'tisab ya nisanci ra'ayin rikau ko kuma ya nisanci wato ainihin a yin wargi da ka'idoji ya alamu ilmin yaqiniyan anna aksar al-masail al-far'iyyati wal asliyyati allati ikhtalafa al-ulama fiha zai gane zai sani ta hanyar ilimi na yaqini cewa galibin mas'aloli na fikihu waɗanda malamai suka yi sabani a ciki da galibin mas'aloli al-asliya wanda su ne ma jigo wanda malamai suka yi sabani malamai sun yi sabani cikin su wanda malamai suka yi sabani cikin su zai samu cewa fa mazhabul muhaddisin fiha in ka bi wannan sabani na malamai akan mas'alolin fikihu ko mas'aloli na tushen addini zaka sami mazhabul muhaddisin fiha ra'ayin malaman hadisi a cikin wannan mas'aloli a cikin wannan sabani aqwa min mazahibi ghairihim shine yafi karfi sama da mazhabin waninsu idan ka bi ka'idojin fikihu ka samu an ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce muhaddisuna sun ce to sai ka samu ra'ayin muhaddisuna haka wa min ra'ayi gairi in ka bi mas'aloli na aqida ma haka ne cikin kowane fage haka ne yace wa anni kullama asiru fi shabil ikhtilafi ajidu qawla muhaddisina fihi qariban min al-insaf yace duk lokacin da na kai kawo a cikin titin sabani na malamai akan kowace mas'ala sai in samu maganar malaman hadisi qariban min al-insaf ita ce tafi kusa da adalci falillahi darruhum yace ma dalla da tirbar da suke kai wa alaihi shukruhum sakamakon sai tabbata wajen Allah
wa nuwabi shar'ihi sidqan sune waɗanda suke mamaya shari'arsa da gaske hasharana Allah fi zumratihim Allah ya tashe mu cikin taron su wa amatana ala hubbihim wa siratihim Allah karɓi rayuwar mu bisa ga kaunar su da bin tafarki irin nasu wannan maganar Imam Al-Lakanawi ce Albani ya kawo dan ya nuna mana cewa shine hujjarsa na cewa abinda zai bi ka'ida wajen wallafar wannan littafin kawai mazhabin malaman hadisi ba ruwan shi da abinda masu fikihu suka ce saboda dama can baya ce mana galibi masu fikihu za a ga an yi sabani wane ya ce wane ya ce sai ka samu magana da drama kuma dukkan maganganun ba sa kan dalili an gina su ko akan kiyasi ko kan wani asali gairi mutabar idan ka tsora shi akan sikelin qur'ani da hadisi da haka zai bi kawai mazhabin malaman hadisi su mazhabin malaman hadisi kawai shine idan sahal hadisi fa huwa mazhabi ba su da wani mazhabi sai abinda annabi ya ce da haka ya zaɓi wannan a matsayin turbabbi lamba ta biyu da yace kadiman wa hadisan a datan da yau dama wannan shine ka'idar malaman hadisi bin abin da hadisin annabi ya tabbatar qala subki fil fatawa al imam subki ya faɗa cikin littafin fatawa nashi yace wa ba'du fa inna hamma umuril muslimina salat bayan yayi mukaddama yace ku sani mafi muhimmancin al'amarin musulmi gaba ɗaya bayan kalmar shahada shine sallah yajibu ala kulli muslimin al-ihtimamu biha wajibi ne ga kowane musulmi ya baiwa sallah muhimmanci wal muhafazatu ala ada'iha ya kiyaye wajen bayar da ita yadda ya dace wa iqamatu sha'airiha da tsayar da dukkan ka'idojinta da shari'o'inta wa fiha umurun mujma'un alaiha a cikin hukunce hukuncen sallah akwai al'amuran da an yi ijma'i game da su la manduha ta anil itiyani biha ba yanda za a yi mutum ya kauce musu ba tare da ya kawo su ba malamai duk sun yi ijma'i kan cewa sai an yi su wa umurun ikhtalafa al ulama'u fi wujubiha a waɗansu al'amuran malamai sun yi saɓani dangane da wajibcinsu waɗansu ce wajibi ne waɗansu ce ba wajibi ba ne ba wa tariqur rashad fi zalika amrani hanya ta shari'a a cikin dukkan abin da na ambata maka abu guda biyu ne kawai al'amari guda biyu na farko imma an yi taharrar khuruj min al-khilaf in amkan inda duk aka yi saɓani kayi yunkurin ka ga ka fita daga cikin saɓanin in zai yiwu وإما ينظر فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسك به in ko maganganun babu yanda za a yi ka fita daga cikin sabani dole kawai ko ka aikata ɗaya ne ko ka ki aikata ɗaya saboda maganganu ne sun zama kishiyoyin juna dole ka ɗauki ɗaya ka jefar da ɗaya in ko ba su zama kishiyoyin juna ba za ka fita daga sabani shine kokarin aiwatar da su gaba ɗaya in ko sun zama kishiyoyin juna ba dole ka aikata ɗaya ka kyale ɗaya yace imma ya zanto cewa wato ainihin zai iya yi wa mutum ya fita daga sabani to yi kokarin fita daga sabani in an kana in ya yiwu wa in ma yanzur fi wa in ma an yanzur fi ma saha an nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma in baya yiwa ya fita daga cikin sabani to ya duba ya ga wace magana ce aka gina ta dangane da abin da ya inganta an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi zara da mutum tabbata gare shi fa ta masa kabiha to sai ya riko da wannan maganar fa idza fa'ala zalik idan har mutum ya yi ya haka kan salatuhu sawaban salihatan dakhilatan fi qawlihi ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan duk wanda ya bi wannan tsari cewa in an yi sabani ba ruwan shi da cewa waye yace kaza waye yace kaza a'a wacce magana ce ta dace da annabi ya ce wanda duk ya mayar da wannan shine tsarin sa to sallar sa za ta zama daidai sallar su za ta zama ingantacciya sallar su za ta shiga cikin fadin Allah ta'ala fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan qultu albani yace wal wajhu thani aula bin tafarki na biyu din ne shine yafi dacewa kar a ce wai ka fita daga sabani ka'ida ka nuba da idan aka yi sabani wace magana ce aka gina ta dangane da abin da ya inganta na hadisi sai ka ba za ka zama wato muzdawaj ba ka hada wannan mazhaba da wannan duka kuɗa wai kawai dan dai ka fita daga cikin safani a'a wata hanya ce wadda aka gina wata fawata fatawa ce aka gina ta akan ingantaccen hadisi sai ka tafi akai shine albani ce wal wajhu thani aula bal huwa wajib ba ma wai shi yafi dacewa ba shine dole ma abi li'anna al wajh al awwal domin bin hanyar farko cewa ka yi kokarin fita daga sabani ma adam imkanihi fi kasirin min masail tare da cewa abu ne da ba shi yiwa a cikin mafiya rinjaye ko kuma a cikin da yawa cikin matsaloli tare da haka kuma la ya tahaqqaqu bihi amruhu sallallahu alaihi wa sallam in ka bi wannan tsarin babu yanda za a yi fadin annabi ko umarnin annabi hakikantu a inda annabin yace sallu kama ra'aytumuni usalli ta ya zaka fita daga sabani ka fita magana wancan ka aikata ta wancan ka aikata ta wancan maganganu guda uku wanda lallai ɗaya tana da hadisi ɗaya ba ta da hadisi shi kuma annabi ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli ka gina akan mai hadisin ka kyale mara hadisi in ka bi duka sauran ai ka baka maganar da annabi ce sallu kamar ra'aytu muni usalli bata tabbatu ba li'annahu fi hadhihi al-halati satakunu salatuhu hatman ala khilafi salati matukar yayi kokarin fita daga safani ta hanyar hada maganganu guda biyu ko uku mabambanta juna yayi aiki da su lokaci guda to kwata-kwata ma kenan sallarsa ba za ta kasance ba irin yadda annabi yi magana sai dai ta kasance a kishiyar abin da annabi ya nema albani ce fata ammal dan haka ka lura da wannan a takaice dai abin da albani ke nuna mana a jigon littafin sa wajen wallafar wannan littafi baya kayyade kansa da wata mazhaba guda daya a'a zai koro mana abin da ya inganta na hadisi kuma ce wannan shine ra'ayinsa a'a dama shine ra'ayin malaman hadisi tun fil azal qadiman wa hadisan a da can da yanzu wa qad ahsana man qala hakika wanda ya wannan magana ya kyauta me yace yace ahlul hadith humu ahlun nabiy wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu yace ahlul hadith humu ahlun nabiy yace ma abuta hadisi sune ahlun nabiy sune ake kira ahlun nabiy wa illam yashabu nafsahu duk da ba sai abokantaka da ransa ba ba su same shi ba halin rayuwarsa an fasa sahibu amma dukkan wani numfashinsa da kazar-kazar ɗinsa da ayyukansa sun yi tarayya da su cikin ayyukansa na yau da gobe saboda haka sun zama su ne ahalun nabi kenan ahalul hadisu humu ahalun nabi wa in lam yashabu nafsahu an fasahu sahibu malaka mi ishad al-hasan bin muhammad an-nasawi كما رواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء له في فضل الحديث واهله wannan magana ko wannan baiti na waka an same shi ne daga wakar alhassan ibn muhammad annasawi ko annisawi ala ayi hal kama yadda ziyauddin al-maqdisi ya ruwaito cikin juz'in sa na hadisi mai suna fadlul hadis wa ahli eh yadda rubutun baitin yake daidai ahlul hadisi ba ahlul rasuli ba ina kake nufi ahlul hadisi homo ahlun nabi to duk ɗaya ne ai duk ɗaya ne idan an ce ar-rasul idan an ce annabi duk ɗaya ne ko ba nasin qur'ani bane ba shine wanda yake dole sai an kawo abin da ke yi tabbas wannan kuma ahlul rasuli ko ahlun nabi duka da baitin kuma baya karewa ta fuskar arudi ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث da haka wannan littafi in Allah ya yadda zai zanto ya tattare maka shatati ma tafarraqa bangarori na abin da ya rarrabu fi butuni kutubil hadith a cikin littattafan hadisi wal fiqh da littattafan fiqh ala ikhtilafil mazahibi bisa ga sabanin mazhabobin dukkaninsu min malahu alaqatun bi mawdu'ihi matakar duk abin da yake cikin wannan littafi na hadisi ko na fikihu ya dace da mawdu'in wannan littafi to sai mun je mun kwakwalo maka shi mun kawo maka shi nan بينما لا يجمع فيه من الحق أي كتاب أي كتاب أو مذهب بينما لا يجمع فيه من الكتاب من الحق أي كتاب أو مذهب tare da cewa da wuya ka samu wani littafi ɗaya ko wani mazhabi guda ɗaya da zai haɗe maka duk abin da ake so a haɗe yanan sai yakunu al'amilu bihi insha Allah mimman qad hadahu Allah wanda zai aiki da wannan littafi in Allah yadda zai zanto cikin waɗanda Allah ya shiryas ya shiryar da su game limaktalafu fihi min al-haqq bi iznihi ya shiryar da shi zuwa ga abin da mutane suka yi sabani sai aka shiryar da shi abin da yake shine daidai ya bar sabanin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah ko shi ke shirye da wanda ya so ya zuwa ga tafarki madalici abin da yake so ya ce maka zai bi diddigin littattafan hadisai ya bi diddigin littattafan fikihu waɗanda duk suka yi bayanin siffar sallar annabi ya tattaro ma duk abin da suka kunta da Allah ku daina taba mana ya kawo maka shi nan gurin daidai wa daidai yadda ya kamata amma duk abin da zai ciro sai ya tabbatar in hadisi ne to ya inganta in magana ce ta wani malami to an gina ta kan hadisi ba a kan ra'ayi ba gaba ɗaya sai ta tattara maka shi a nan gurin wanda da wuya wato kuma kowanne littafi ya ga fa'idar zai iya cirowa ko littafin malikiya ne ko na shafi'iya ne ko na hanafiya ne ko na wani mazhabi ne ba ruwan shi da mawallafin littafin wace mazhaba yake danganta kansa matukar abin da ya faɗa ya dace da hadisi zai ciro maka shi ya kawo maka nan kaga da wuya ka samu wani littafin da ya haɗa maka wannan tunda kowanne zai gina zai gina kan tsarin mazhabarsa ne ثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي yace ka sani cewa lokacin da na dorawa lokacin da na sanya wannan tsari ga karan kaina na ce da shi zan yi aiki wa huwa tamassuku bi sunnati sahiha shine yin riko da ingantacciyar sunna wa jaraitu alaihi fi hadha alkitabi wa ghairihi kuma na gudana bisa ga wannan tsari a cikin wannan littafi da waninsa mimma sawfa yantashiru bainan nasi insha Allah cikin irin abin da nan gaba zai yadu a tsakanin mutane na littattafai na in Allah ya so yayin da na ɗauki wannan tsari kuntu ala ilmin ina da cikakkiyar masaniya annahu sawfa la yurdi zalika kullu fawaid cewa wannan tsari dawa ba lalle bane ba ya yarda da dukkan kungiyoyi wal mazahib ba lalle bane ba ya yarda da dukkan mazhabobi kila waɗansu za goyi bayana waɗansu su fito na fito da ni dama na san haka riko da wannan tsarin na san zan gamu da wannan a shirye nake dangane da abin bal sawfa yuwajjihu ba'dhum bari ma wani sashi daga cikin su aw kathirun minhum ko da yawan su da sannu zaka ga sun fuskantar da alsunatat tsani sun fuskance ni da harsuna na zargi da suka wa kalaman launi sun fuskance ni da alƙalumma na zargi ilayya zuwa gare ni wala ba su min zalika alayya wannan dan ku babu komai a kaina dan an yi mun haka dan an yi zargi da hannu ko da alkalami fa inni a'lamu aidan ni da ma ina da sakakkiyar masaniya anna irda annas ghayatun la tudrak cewa ka yarda da mutane su yarda da kai wannan wani wata manufa ce da ba a iya riskanta ba wanda ya sai iya mata ka ce kayi abin da duk kowa ya ta da kai kar ma ka wahalar da kanka ba zai yiwu ba وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس kuma ina da cikakkiyar masaniyar duk wanda ya so yardar da mutane ta hanyar da za ta fusatar da Allah to Allah zai wakiltar da shi zuwa ga mutane ya ga wata ya za su yi masa ina da wannan masaniyar da haka ba zan nemi yardar mutanen ba kama kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar da dama annabi riga ya tabbatar cikin hadisi din na son da wannan yace walillahi darru man qala madalla da fadar wanda yace walastu binajin min maqalati ta'inin ولو كنت في غار على جبل وعري ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري يتي ولست بناج من مقالة طائن نينا سن بازن iya kubuta ba daga zargin mai zargi walau kuntu fi gharin ko da na kasance a cikin kogon dutse ala jabalin shi kogon yana saman wani dutse wa'ari mai sarƙaƙƙiya kafin ka je inda nake sai wani ya soke ni wa man zallaji yanzu min an saliman wane ne ya isa ya kubuta daga harsunan mutane salin alin ba wanda ya zarge shi ba wanda ya ce masa komai waye zai samu wannan dacewar walau ghaba anhum ko da ya koye wa mutane baina khafiyatay nasari a tsakanin fukafukan mikiya ta tashi da shi sama sai mutane sun zarge shi fa hasbi annani mu'taqidun anna zalika huwa at-tariq dan haka ya ishe ni alfahari na san wannan abin da na bi shine hanyar bi wani yadda ko kar yadda kuma wannan ya rage na shi أن ذلك هو الطريق الأقوم وأن شين تفركي ما في طيوة ديدي الذي أمر الله تعالى به المؤمنين تفركي أن الله يأمر تم من يدشي وبينه نبينا محمد سيد المرسلين كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم شو كما من ذني يبين شي wa huwa allazi salakahu salafus salih kuma shine tafarkin da magabata na kwarai suka bi min as-sahabati wat tabi'in cikin sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum da wanda ya bi bayan su wa fihim al-a'immatu al-arba'a a cikin mabiya wannan tafarki akwai shugabannin mazhabobin nan guda hudu allazi yantami yantami al-yawma ila mazahibihim jumhurul muslimin wanda a yau mafiya rinjayen musulmi suke dangantuwa zuwa ga mazhabobinsu wa kulluhum muttafiqun ala wujudi tamassuk bis sunna dukkanin su sun yi tarayya bisa ga wajibcin yin riko da sunna war ruju'i ilaiha da komawa zuwa gare ta ita sunna din wa tarki kulli qawlin yukhalifuha da barin dukkan wata magana da ta saba ma sunna din mahama kanul qa'ilu aziman duk yadda fadin mai fada din duk yadda mai fadar ya zanto mai girma fa inna sha'anahu sallallahu alaihi wa sallam a'zamu yo ai sha'anin annabi ya fi sha'anin kowa girma maganar mai girma ta saba mu sunna to maganar mai girma ta saba maganar mafi girma saboda haka dole a kyale maganar mai girma a bi maganar mafi girma kaga da imamu malik da abu hanifa da ash-shafi'i da dukkan wani malami daga cikin malaman sunna ka iya ce masa azim ka iya ce masa imam lakin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam huwa azimul uzama huwa imamul a'imma huwa khatamun nabiyyin wa imamul mursalin kai ba yuqaranu bi ghairihi ta yaya zaka hada shi da wani sa ba zai yi ka hada maganar sa da wani wannan mai girma yana da girma amma annabi ya fi girma wannan shugaban shugaba ne amma annabi shine shugaban shugabanni gaba daya sallallahu alaihi wa sallam ولقد كان من ولذلك فإن اقتديت بهداه yace don haka ni dai ina kokarin in shiryu da shiryar su waktafaitu atharahum kuma na bibitu na bibitu sawun su wa tabi'tu awamirahum bi tamassuk bil hadith na bi wato ainihin umarnin su ta hanyar yin riko da hadisi wa in khalafa aqwalahum ko da hadisin ya saba maganar su haka dai za a rike shi aiki da wa laqad kana li hadhihi al awamiri akbar al athari fi nahji hadha al nahj al mustaqim hakika umarnin da waɗancan limamai na mazhabobi suka yi cewa a saki maganar su da ta saba ma hadisi a kama hadisin wannan maganganun nasu yana da tasiri mai girma wajen in sanya wannan ya zanto shi ne tsari na rayuwar rayuwata wa iradu an takalid al a'ma kuma na kawar da kai ga barin abin da ake kira at-taqlid al a'ma at-taqlid al a'ma shine ka rinka bin maganar wani malami na fiqh ba tare da ka san ina ne ya ciro wannan maganar tashi ba ba tare da ka san madogararsa ba a qur'ani ko a hadisi shine at-taqlid al a'ma ya iya zama mai muni ya ƙara munana yayin da ya kasance an kawo maka hadisi karara ingantacce aya karara wadda saba maganar wannan malamin fikihu ka kyale ayar ka kyale hadisin ka gabo can ya zama takalidul amaki wa jazahum Allah ta'ala anni khairan da haka yace su malaman mazhabobin nan guda hudu da sauransu ina fatan Allah ya saka musu da alkhairi wato kaga wannan shine karshen insafi waɗanda suke zagin albani cewa ya kushe mazhabobi ba su san abin da suke ba wannan kawai ne inda makaranta ya ishe ka nan kawai inda makaranta to balantana abu na gaba matashiyar magana ta gaba ta yi aqwalul a'immati fi ittiba'i sunnati wa tarki aqwalihim al mukhalifati laha nan zai kawo maka aqwalul a'imma maganganun limaman mazhabobin nan guda hudu maganganun su fitti ba'i sunna waɗanda suke zabarsuwa wajen bin sunnar annabi wajen bin hadisin annabi wa tarki aqwalihim waɗanda suke zabarsuwa wajen karbi da maganganun su su wannan malaman al mukhalifati laha irin maganganun nasu din da suka saba ma sunna bala yace wa min al mufudi an nasuka huna ma waqafna alaihi minha aw ba'dha yace yana daga cikin abu mai amfani an na suka huna a nan gurin mu koro maka ma wa kafna alaihi minha abinda muka same shi minha na maganganun malaman mazhabin nan guda hudu au ba ba ko wani sashi daga cikin su koda ba duka ba la'alla fiha izatan wa zikra liman yukalliduhum mai yiwa cikin abin da zamu kawo na maganganun ka samu akwai wa'azi da tunatarwa ga wanda yake musu bi ta zai zai duk abin da suka faɗa yake ko ya saba annabi haka zai tafi kai bal yuqallidu man dunahum ba ma su ba wanda yake bi ta zai zai ga mabiyansu ma tukuna bi darajat mabiyansu din na bayan baya da darajoji masu yawan gaske taqlidul a'ma biyayya irin makantacciyar biyayya malam ya lamba a kasa yace wa hadha taqlidu huwa alladhi anahu al-imam at-tahawi wannan taqlidu al-a'ma shine wanda imam at-tahawi yana fata a cikin maganar sahina qala yayin da yace la yuqallidu illa asabiyyun aw ghabi ba mai yin taqlidanci illa asabiyyun sai dan ra'ayin rikau aw ghabi ko wawa wato salaf sun zafafa kwarai da gaske kan matsalan taqlidanci nakalahu ibnu abidina yace ibn abidin ya tuno wannan magana fi rasmul mufti a cikin littafin sa mai suna rasmul mufti ga shafuka nan ga juz'i nan saboda haka mai yiwa a cikin wannan ya zanto ko wa'azi da tunatarwa liman yukalliduhum ga wanda yake bita zai ga wannan limamai na mazhabobi bal yukallidu man dunahum bi darajatin taqlidu na ma ko wanda yake biyayya ga waɗanda ma basu kai su ba basu kai ma matsayin ɗaliban su ba tsakanin su ma akwai rata mai yawa akwai darajoji mai yawa amma tare da haka ya rinka musu takalidanci makaftaccen takalidanci wa yatamassaku bi mazahibihim kuma yace zai riko da mazhabobin su wa akwalihim da maganganun su kama law kana nazala min samai kai ka ce maganganun saukar da su aka yi daga sama wallahu azza wa jalla yaqulu gashi ko Allah madaukaki na cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum kuma abinda aka saukar muku daga wajen ubangijin me aka saukar muku daga wajen ubangiji Qur'ani kadai Qur'ani da hadisi wa anzala Allahu alaykal kitaba wal hikmata وعلمك ما لم تكن تعلم الكتاب من القرآن الحكمة سين سنة الله كويت يسوي سوكر دكتور يسوي سوكر القرآن يسوي سوكر الحديث وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله يتي دماتا النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة آيات الله قرآني الحكمة حديث كتنا كتنا ma yutla irin abin da ake karantarwa wasu kurna ma yutla fi burutukunna ku tuna abin da ake karantarwa a cikin dakunan ku na me min ayatin lahi na ayoyin Allah wal hikima da hadisai wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikima da haka da Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum qur'ani kadai ke nufi ko da hadisi da hadisi wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi kishiyar haka auliya wato waɗansu waliyai ko majibinta lamari kar ku bi waɗansu maganganu kishiyar qur'ani kishiyar hadisi amma tare da haka kalilan ma tazakkarun kaɗan ne kuke ɗaukan wa'azi ko kaɗan ne daga cikin ku suke ɗaukan wa'azi to farko zai fara da Abu Hanifa الرقم الأول أبو حنيفة رحمه الله أبو حنيفة شين الإمام الفقيه عالم العراق سننسى النعمان ابن ثابت ابن زوطي كو زوطة التيمي الكوفي an haife shi a shekara ta tamanin bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi a daidai lokacin rayuwar ƙananan sahabbai irin sahabban da annabi ya mutu ya bar su suna ƙanana bayan sun manyanta aka haifa abu hanifa bai samu ganin kowa cikin sahabbai ba sai anas dan maliku da haka shi tabi'i ne ya dace da ganin sahabi daya shine anas dan maliku waɗansu suka ce ya ga abdullahi dan umar amma dai ganin anas dan maliku shine mai tabbas shi zahabi ya tabbatar cikin sayar alamin nubala dan Allah masu suluka dan Allah ku dole ku saboda haka imamu abu hanifa tabi'i ne cikin tabi'ai babban malami ne babban abin da ya fi fice a kansa shine ilimin fikihu sama da sauran ilimomi a kansa ne malaman zamaninsa suka yi ta ba da shaida a kai cewa dai ko da yake ya nemi ilimin hadisi amma dai ya fi fadi a bangaren fiqh dai imam az-zahabi yace wa uni bi talab al-athari wartahala fi zalik imam abu hanifa ya kula kwarai da gaske wajen binciken hadisai wartahala fi zalik ya yi tafiye tafiye garuruka wajen neman ilimin hadisi wa amma al-fiqh wa tadqiq fi ar-ra'yi wa gawamidhi fa ilayhi al-muntaha wan nasu alayhi iyalun fi zalika yace amma kaga fiqhu da bincike wajen istinbati wa gawamidihi da bin diddigi waɗansu mas'aloli na lungu na fiqhu fa ilayhi muntaha to shine sidratul muntaha wannan babu ya an kwatanta shi da malaman zamanin sa wan nasu alaihi iyalun fi zalika duk duniya iyalin sa ne a wannan bayan imam abu hanifa abdullahi ibn al-mubarak yake cewa abu hanifa ta afqahu an-nas abu hanifa shine mafi fikihun duniya a zamanin sa wa qala shafi'i shafi'i ko yace an-nas fil fiqhi iyalun ala abi hanifa mutane gaba daya iyalin abu hanifa ne inda dunar fikihu ne imam zahabi ya kara bayani cewa al-imamatu fil fiqhi wa daqa'iqihi musallamatan ila hadha al-imam wa hadha amrun la shakka fihi وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ذهبي يتي أي shugabanci a fikihu da bincike akan mas'alolin fikihu na lungu musallamatan ila hadha al-imam gaba ɗaya an sallama wa imam Abu Hanifa wa hadha amrun la shakka fihi wannan al'amari ne ko shakka babu sai yayi iktibasi yace wa laysa yashukku fil azhani shay'un idza hataja an-naharu ila dalil yace idan ma wani tambaye ka me dalilin ka na cewa Abu Hanifa ta yafi kowa ilimin fiqh yace to ai kwakwalwa tana da tangarda in har ta nemi dalili bisa ga fitowar rana a ce rana ta fito ka ce me dalilin ke nuna ta fito to kwakwalwa ta kamu da me tangarda kenan to kamar haka ne idan ka ce me dalilin da ka na cewa Abu Hanifa yace duniya da ta sallama kai yanzu ka tsaya kana neman dalili kuma an riga an mutu abu hanifa Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗari da hamsin bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da manyan ɗalibai yusuf albalasi da muhammad ibn al-hassan al-shaibani da dai sauran manyan ɗalibai fa awwaluhum al-imamu abu hanifa ashe kenan a tarihance shugaba cikin malaman mazhabobin nan guda hudu shine Abu Hanifa dan ya girmi sauran da haka ya fara da shi yace farkon su al-Imam Abu Hanifa shine An-Nu'man ibn Sabit rahimahullah wa qad rawa anhu ashabuhu aqwalan shatta dalibansa mabiyansa sun ruwaito maganganu masu yawa daga gare shi wa ibaratin mutanawwi'a sun ruwaito jumloli kala kala kulluha tuaddi ila shay'in wahid dukkan jumlolin nan suna bayuwa suna tabbatar da abu guda daya wa huwa wujubul akhd bil hadisi shine wajibcin yin riko da hadisi wa tarki taqlidi ara ila a'immati al mukhalifati lahu da barin yin takalidanci ga maganganun malamai waɗanda suka saba ma hadisin Abu Hanifa ya zaburas wajen kabi sunna wajen karbi da dukkan wata magana ta kowace ce matukar ta saba ma hadisi yayi hakan a salon magana daban-daban awwalan maganarsa ta farko yana cewa idza sahha hadisu fa huwa mazhabi idza sahha hadisu idan har hadisi ya inganta fa huwa mazhabi to shine mazhabata ma'ana ko na san shi ko ban san shi ba ka dauka wannan shine mazhabata haka Abu Hanifa ya faɗa wannan magana ta shi ka duba cikin Ibn Abidin a hashiya dinsa da risalar sa mai suna Rasmul Mufti wa Sheikh Salih al-Fulani haka Sheikh Salih al-Fulani ya kawo wannan magana a cikin littafin Iqazul Himam wa ghairihim da waɗansu su cikin manya-manyan malamai wa naqala ibn abidin an sharh al-hidaya ibn abidin ya ciro magana a cikin sharh al-hidaya ibn shahna al-kabir wato daga ibn shahna babba shaykh ibn al-humam wanda shine shine malamin ibn al-humam ibn al-humam babban malami ne a mazhabin abu hanifa yana da littafi mai suna fathul qadir a cikin mazhabin abu hanifa kusan juzu'i takwas ko tara na manta adadin juzu'in ga abin da ya faɗa wanda ya ciro daga shugabansa yace idza sahal hadisu wa kana ala khilaf al mazhabi umila bil hadith ya salam yace idza sahal hadith idan hadisi ya inganta wa kana ala khilafil mazhab kuma ya zanto hadisin ya saba wa abinda mazhabar mu ta tafi ta Abu Hanifa umila bil hadisi to sai a aiki da hadisi a dakatar da mazhaba wa yakunu zalika mazhabuhu idan an yakin da hadisin to wannan lokacin ya zama hadisin shine mazhabin Abu Hanifa wala yakhruju muqalliduhu an kaunihi hanafiyyan bil amali bihi dan mazhabin al-hanafiyya dan ya aiki da wannan hadisin aiki da hadisin bai fitar da shi daga mazhabin Abu Hanifa ba ya ma ƙara shigar da shi da cikin mazhabin tsundum ya zai shiga فقد صح عن ابي حنيفه انه قال wannan malami yace magana ta tabbata daga Abu Hanifa ya ce idza sah al hadisu fa huwa mazhabi idan hadisi ya tabbata to shine mazhabata wa qad haka zalika al imam ibn abd al barr an abi hanifa wa ghayrihi wa ghayruhu min al a'imma wato imam abu hanifa imam ibn abd al barr ya rawaito irin wannan magana daga Abu Hanifa wa ghayrihi da wannan sa min al a'imma cikin malamai ko mu ce wa gairihi sai zanto atafun ala abu hanifa ko wa gairuhu ya zanto atafun ala ibnu abdul bar ibnu abdul bar da shi da wani sun roto magana daga abu hanifa ko kuma ibnu abdul bar ya roto wannan magana daga abu hanifa da ma waɗansu malamai ba abu hanifa su dukkan su suna cewa idza sahal hadisu fa huwa mazhabi qultu ma albani ce wa hadha min kamal ilmihim wa taqwahum wannan shi ke nuna cikar ilimin wannan shugabannin mazhabobi da kuma jin tsoron Allahnsu an gane ku haiku a sharo bi zalika ila annahum lam yuhitu bi sunnati kulliha wannan magana ta su ta nuna su ba su san sunna ba gaba ɗayanta sun san wani bangare na hadisai wani bangare kuma ya kubuce musu ba su san shi ba dan haka sai suka ce duk abin da muka duk abin da hadisi ya inganta da shi to shine mazhaban mu ko mun san hadisin ko mu san shi ba wa qad sarraha bi zalika al-imam shafi'i kama ya'ti imam shafi'i ya riga ya fito kawai ya nuna haka kamar yadda bayani zai zo nan gaba فقد يقع منهم ما يخالف السنة التي لم تبلغهم daga cikin su akan samu magangana ta magana ta faru irin abin da za ta iya saba ma sunna saboda sunna bata zai gare su ba fa amaruna bi tamassuki biha dan haka sai suka mana umarni da ya riko da sunnar wa an najalaha min mazhabihim rahimahumullahu ta'ala ko mai mai da wannan sunna da zanto ita ce mazhabin su Allah ya ji kansu gaba ɗayan su to wannan maganan farko kenan ta Abu Hanifa magana ta biyu أبو هنيفة لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه yace la yahillu li ahadin baya halatta ga wani mutum an yi akuza bi qaulina yace zai riko da maganar mu ko fatawar mu ma lam ya'lam min aina akarnahu matakar bai san daga ina muka ciyo wannan maganar tamu ba don bai san hadisin da muka kafa hujja ko ayar ba to bai halatta na riko da maganar sai idan an tafi shi zai ce na rufe da maganar Abu Hanifa maganar Abu Hanifa ko ba hujja bace ba amma in ya san inda muka ciro a aya ne zai ce na rufe da maganar Abu Hanifa da ya gina kan qaulin Allah ta'ala kaza in ya san hadisin da muka ciro zai ce na rufe da maganar Abu Hanifa wanda ya gina kan qaulin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ya kai majingina wanda in an jingina da ita ba a faduwa qala Allah qala Rasulullahi kaji fa yadda suka yanke magana wannan magana ta Abu Hanifa ابن عبد البر يا كاوت أتكلم لتافن الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء وانا لتافن الانكر من ذات انكر انتوا يوم جنا أكان تكتتن تاريخ أبو حنيفة تكتتن تاريخ إمام مالك بن أنس تكتتن تاريخ إمام الشافعي كون ne ga yadda ya rayu ga shahararren ɗalibansa ga yanayin yadda yake ba da fatawa littafin da daɗin karanta ibn abdul barni ibn abdul bar amma wannan malikiya shine yo ai ka ga wannan ya nuna bayar mazhabar kenan sai abin da annabi yi yanzu wani da aka zai kawo falalan abu hanifa ko wani abin nan ba in dan take mun mazhaban amma ga shi dan malikiya ne amma kuma yana bada falalan wa abu hanifa dan da a cikin musuluncin ake zai na warewa wannan kaza ne wannan kaza ne ina fatan ku fahimta ya faɗi wannan a cikin wannan ibn abdul bar ya kawo wannan magana ta abu hanifa cikin littafin nan nashi ne wannan sunan وابن القيم في إيلام الموقعين هكا ابن القيم أتكل في إيلام الموقعين عن رب العالمين وابن عابدين هكا ابن عابدين في هاشيته أتكن هاشيرسا على البحر على البحر الرائق هاشير ديوا البحر الرائق وفي رسم المفتي هكا أتكن رسم المفتي والشعراني في الميزان أتى إمام الشعراني أتكلم في الميزان بالرواية الثانية أما برواية تبيو والرواية الثالثة برواية أكد عن بطن زيدو رواها عباس الدوري في التاريخ لابن معين تكونا تقريب جي من مرأة مؤمنين إذا ممكن تبنتا بزي تفيا أكيد aka takaice da Abu Hanifa yake la yuhillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu wa fi riwayatin a wata riwayar daga wajensa yace haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami yace haramun ne akan duk wanda bai san dalilin da mu dogara da shi ba yace zai ba da fatawa da maganarsa ba da fi riwayatin a wata riwayar bayan ya faɗo ta magana sai ya ƙara da cewa fa inna na basaru bugu da ƙari mu ɗan adam na kuru da ƙaunin yau ma wa narjewa an mu gadan a yau ma idan ba da fatawa gobe mu kauce mata in mun gano kuskuren tun da ba wahayi ake mana ba to tun da ko haka ne maganar mu ba ta zama hujja sai in ka san aina muka ciro ta wa fi ukra a wata riwayar ga abin da yake wai haka ya yaqub kai sanka kai yaqub waya yaqub shine abu yusuf albalaki yace la taktub kullu ma tasma'u min kar ka rubuta duk abin da ka ji daga gare ni fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawma wa atrukuhu gadan me yawa a yau zan ga wani ra'ayi in ba da fatawa da wata fatawa amma gobe kuma in kauce mata wa ara ar-ra'ya gadan wa atrukuhu ba'da gadin mai yawa gobe in ba da fatawa da wata mas'ala jibi kuma in kyale ta in na ga kishiyarta a cikin hadisi albani yake kulki wa zalika li anna al imama kaseeran ma yabni qawluhu ala al qiyas yace to da ma za ga malami ya ba da maganar sa ko fatawarsa akan qiyasi fa yabdu lahu qiyasun aqwa gobe sai ga wani qiyasin mai karfi wanda ya bi qiyasin yau kaga sai kyale ne yau din kenan aw ya bulughu hadithun an annabi sallallahu ko bayan da bai san hadisi bai bada fatawa da kiyasi yau kuma sai sami hadisi kaga zai kyale wancan kiyasin kenan tunda sun ce dama idza jaa an-nassu batala al-qiyas in dai nassu zai to ba wani kiyasi kuma idza jaa naharul lahi batala naharu ma aqil haka suke cewa wai in koramar Allah ta zo kuma ina cewa in daren gidan wani ya zubar da ruwa ai ba magana su ga korama ta taho kuma to dan haka wannan shi yasa suke barin kake ganin sukan cancanta maganganu fa ya akudu bihi wa yatruku qawlahu sabiq sai ya riko da wannan hadisi ya kyale maganar sa ta gabata da qala sha'rani fil mizan ma muktasaruku da abin da sha'rani fada cikin mizan yace wa tiqaduna wa tiqadu kulli muntabin fil imami abi hanifa radiyallahu anhu annahu law asha hatta duwinat shari'a وبادر هي الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسه wannan cikin yan mazhabarsa ne fa yake cewa itikadin mu da itikadin dukkan wani mai adalci cikin lamarin Abu Hanifa shine da a ce Abu Hanifa zai rayu ya zuwa lokacin da aka rubuce littattafan shari'ar musulunci wa ba da rahilul huffazi fi jam'iha min biladi bayan dukkan malaman hadisi da suka tattara hadisi daga garuruka sun riga sun mutu sun tattaro hadisin min albilad daga garuruka wasu gori da kan iyakoki wa zafira biha kuma abu hanifa ya zo samu wannan hadisi daga baya la akhadha biha wa taraka kullu qiyasin kana kasahu da zai samu hadisan nan a harhada gaba daya to da duk wani qiyasi da ya taba yi ya rufe shi ya kama hadisan wa kana al-qiyasu qalla fi mazhabihi kama qalla fi mazhabi ghayrihi bin nisbati ilayhi da sai zanto kiyasi ya yi kaɗan a cikin mazhabarsa kamar yadda aka samu hadisi ya zama kaɗan a cikin mazhabar waɗansu daga cikin malamai in ka kwatanta da mazhaban abu hanifa ya zama kaɗan kiyasi ne ya zama kaɗan lakin lamma kanat adillatu shari'a mufarrakatan fi asrihi ma at-tabi'in wa tabi'i at-tabi'in fil mada'in wal qura wa thugur kasur al-qiyas fi mazhabi yace amma yayin da ya zanto dalilan shari'a sune hadisai mufarraqatan sun kasance a rarraba ne fi asarhi a zamanin Abu Hanifa ba a suke wuri guda ba kamar yau a rarraba suke a garuruka ma tabi'ina tare da tabi'ai wani ya hadace hadisi ɗari yana makka wani ya hadace hadisi goma yana basra wani ya hadace hadisi kaza yana hadramaut kaga hadisan daban-daban ne abinda wanda ya haddace daban da wanda yake ta haddace kai ko kana nan maka hadisan wannan kake da su ka samu wata matsala wata dalilin ta hadisin yana iraki ga ka a makka baka san hadisin ba baka san a wurin waye ba kaga sai ka bada fatawa da kiyas tare da ga hadisi kan matsala shi yasa wanda ya zo daga bayan su an riga an tattare hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin littafai Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah da dukkan littattafan hadisi sun tattare hadisan annabi a cikin wani tsarin da da lokacin sa Abu Hanifa da Malik ba a tattara su haka ba a lokacin hadisin yana kirjin mutane a rarraba a garuruka a yanzu ga hadisin yana cikin littattafan mutane a rubuce a cikin labirari ina fata an fahimta to ka ga yanzu idan ka tashi binciken hadisi zai zama maka da sauki idan an kwatanta da mutumin da a da in malamin tashi neman hadisi sai ya tashi daga madina ta wani gari mai nisan kilomita ɗari biyar don ya je samu hadisi ɗaya a da mutanen andalus suke tafiya fa ƙarshen yamma su je ƙarshen gabas andalus su fen ƙarshen yamma su tashi tafi jazira ta arabiya su tafi kasashen gulf nan don neman hadisi saboda hadisan da ake kan babu nan gurin yanzu duk bijintar ibn hazm bai san littafin imam turmudi ba har ibn hazm ya mutu bai san wannan littafin ba saboda a da waɗannan littattafan ba mai sauki bane samun su irin yau yanzu ko dan karamin ɗalibin da bai kai farcen ibn hazm ba ma yana da littafin turmudi to saboda kaga irin yadda suka nemi ilimi da sun sha wahala ba kamar yanzu ba shi yasa ba mamaki yanzu ka samu waɗansu hadisai wanda wani malami da bai same su ba kai yanzu an riga an gama maka aiki an tara ma wuri guda buɗe takarda kawai ke hijira daga nan gudun kuma ya sake tafiya Abuja in ya gama da can gurin ya tafi Kwatano in ya gama daga can ya tafi Akara daga can har Saliyo daga can har ina ne yana neman hadisi ya tattaro sannan ya komo garin sa ya zama malami ya je can ya je can ya je can to shi ne abin da yasa mutanen daɗin suke alfahari da tafiya har ma in malami ya tashi a andalus ya gama yayin sa a andalus da ya gaba ai ai sun gaba ne sai yau baka keta ruwa ba me zaka ce har yanzu hadisan ka ba su keta ba su kai bahar maliya ba ai sai ka keta ruwa bahar maliya ka gansu sun ganka ka ce sun ce sai ka dawo garin ka zama malami amma kana garin ka aka sanka wanda kawai suke su ne naka suka sanka suka daga ka kike nan suka rasa kike malami ne ka fito wani gari mana in ba tsoro ba a za ka sha mamaki ka je wani gari in ba tsoro ba ba na manta cikin irin matsalar da muke fama da ita a nan gurin irin idan ɗalibi ya tashi ya fara karantarwa yana wa'azi musamman in yana da daɗin baki sai malami su ɗauka sai mutane kawai su ɗauka ya zama shekul islam daidai lokacin da muka zo za mu tattara ko mu tsamu mu tafi zanar madina karatu waɗansu kuka suke yanzu mala aiki dai ka je su neman takardar shaida kaga sun sanar da mutum ma wa gusti bai sani ba amma ni a zuciya na san ƙarya ne wallahi na san ƙarya ne da muka je can gurin sai aka haɗa mu da yara yan shekara sha takwas sun gama sakandare da kaifin su a can gurin muka rinka ba mu matsala to haka nan gurin mutum zai tashi ana malami ne kila ma na ƙasa kila na jiha ko duk ƙasa ta san shi amma Allah ya sun sha haɗa shi da yara yan sakandare yan shekara sha takwas su waje da shi ilan ka neman su ba su hannun ayo wallahi ya fito sa sun an riga an wuce an tafi da nisa mu muna na haka wallahi an tafi da nisa ba za ka san haka ba sai ka fita saboda haka yana daga cikin gatan da za ka yi wa kanka in ka shahara a garin ka da Allah ka je wani gari ko ya ko wata daya in ka je kuma ba wai yayin nasu za game da su ba ka haɗu da malamai ka gwara abin da ke tsakanin su da naka kake ku tattauna da su amma yanzu mutanen mu da suke jin tsoron ma tattauna da yan wasu ɗalibai wai abin kunya ne wai ya karu da ni ko in karu da shi sai ya zama wai abin kunya dan me za a ce na sauraruwa ne ana ganin ni da shi sa'an juna ne sai ka haramta kanka alheri ne yawa akwai ilimin da a duniyan nan ba za ka same shi ba sai wurin sa'anka akwai ilimin da a duniyan nan ba za ka same shi ba sai wurin na kasa da kai ya rage naka ajiye rawanin girman kai sai ka karu ka nada girman kanka ka nada kanka rawanin jahili a kawai ka mutu kana jahili yasa ai malaman da malaman hadisi suka ce ba ka zama malami sai ka koyi ilimi wajen kalan malamai guda uku farko wanda suke sama da kai ta fuskar shekaru da ilimi na biyu tsarekunka sa'anninka na uku na kasar kai in kayi wajen wannan kayi wajen wannan kayi wajen wannan to ana sa ranka zama malami amma matakar ka ce duk sa'an ka ba kai ba sauraron karatun sa ka fi karfin sa duk na kasa da kai ko ya faɗa abu daidai sai ka kushe ka ce ba haka ya ba an riga an gama da kai sai ka fi tafiya da raunin ka jahili kawai yana yawo a zai Allah ya tsare mu saboda haka dole sai mutum ya abin nan sosai da sosai sai mutum ya yaki da zuciyarsa saboda haka yake cewa a datan littattafai a hadisai suna ta cikin littattafai daban da suna cikin zukatan mutane ne ba a rubuce su ba suna tare da tabi'ai wa tabi'u tabi'in da masu biye da tabi'ai din filmada'in a sauran garuruka wal qura da alkaryu wa sugur da iyakokin kasa da kasa yace to dan saboda hadisan ba ta taruri guda daya kasur al-qiyas fi mazhabihi sai qiyas yi yawaita mazhabin Abu Hanifa bin nisbati ila ghairihi in ka kwatanta da wannan sa ba wai shi kadai ke kiyasi ba sauran suke yi amma shi nasu ya fi nasu yawa min la'immati wato daga cikin malamai in ka kwatanta kiyasi a mazhabinsu da nasu da nashi nasu ya fi yawa daruratan wannan ya rikan kiyasi ne saboda larura dan ba hadisi saboda haka sai aka yi kiyasi li adam wujudun nafsi fi tilkal masail allati kasa fiha saboda rashin nafsi a mas'alolin da yi kiyasi cikin su bi khilafi ghairihi min la'immati sabanin waninsa cikin manyan malamai فإن الحفاظ كانوا قد رهلوا في طلب الأحاديث وجمعها في أثرهم من المدائن والقرى domin manyan mahaddata hadisi sun yi tafiye-tafiye wajen neman hadisi sun yi tafiye-tafiye wajen tara hadisi a garuruka da alkaryu wadawwanu ha suka rubuce hadisai fa jawabat ahadithu shari'ati ba'daha ba'dan sai da sai hadisai da suka kunshi shari'ar musulunci ya kasance sashin su ya haɗu da sashi فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه ما لن يتي وانا شيني سبب ان يسا قياسي يويتا مذهب ابو حنيفة وقلته في مذهب في مذاهب غيره كما aka samu karancin kiyasi a mazhabobin waɗansu malamai wannan magana ce mai tsawo ba sai mun bi ta gaba ɗaya ba mu koma kan asalin littafi abu hanifa yace wai haka ya yaqub la taktub kulla ma tasma'u minni kar ka rubuta duk abin da kake ji daga gare ni fa inni kad ara ra'ay al yawma wa atrukuhu gadan ko a yau zan ga magana gobe in kauce in rabu da ita wa ara ra'ay gadan wa atrukuhu ba da gadin kuma zan iya ganin ra'ayi gobe abin da sai yake nufi ra'ayi ba ra'ayi irin namu ba na molanka ra'ayi da aka gina shi bisa ga ka'idojin shari'a sai dai ba hadisi karara ijtihadi shine ra'ayi magana ta uku yace إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي أبو حنيفة إذا نافذوا تمغنا wadda ta saba ma littafin Allah kuma ta saba ma hadisin annabi fatruku qauli to ku rabu da maganar nan tawa kar ma ku saurare ni ka duba wannan magana ta cikin littafin alfulani mai suna al-iqazul himam to wannan kaɗan kenan daga cikin maganganun abu hanifa yanzu wannan maganganun nashi guda uku ne suke nuna mana yayin da duk muka samu wani hadisi ya ci karo da mazhabin abu hanifa fatawarsa me ya kamata bi mu ajiye fatawarsa mu kama hadisi malami na biyu cikin malaman mazhabobin nan shine malik ibn anas rahimahullah shine malik ibn anas imamu darul hijra me imamu zahabi ya ce game da imamu malik ya ce huwa shekul islam hujjatul umma imamu darin hijira abu abdullah malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr ibn al-harith ibn ghaiman ibn qusayl ibn amr ibn al-harith wa huwa zu asbah ibn auf ibn malik ابن زيد ابن شداد ابن زرعة وهو همير الأصغر الهميري ثم الأصبهي المدني حليف بني تيم من قريش فهم خلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أهل العشرة قرأتوا سيد الإتاج يوم بعد بنا لك سوون سلسلة na laka samu wannan silsilar wannan shine silsila din kakannin imamu malik ibn anas imamu darul hijra imamu malik dai ibn anas wato an haife shi hijiran annabi na shekara tasa'in da uku ne katal shekara ta tasa'in da uku da hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa talaba alhadisa wa huwa hadathun bu'ai da mautil qasim wato ya fara neman ilimin hadisi tun yana yaro kankani jim kaɗan bayan mutuwar qasim ibn muhammad wa salim da mutuwar salim fa akhadha an nafi ya karba hadisi wajen nafi wa sa'id al-muqbari al-muqbiri wa amir bin abdullah bin zubair wa bin al-munkadir wa zuhri wa abdullah bin dinar wa khalqin sanadhkuruhum ala al-mu'jami da malamai masu yawa wanda ma za mu jera maka so akan hurufin hijaiya a fara da wanda sunan sai fara da a a gama wanda sunan sai fara da ba a kawo su wanda ya fara haka har a je maka karshen abin nan dan ka ga malaman da ya karatu a wajen malamai masu tarin yawa kenan haka yi ta jera su yana ta kawo tarihin yace wa talaba malikun al-ilma wa huwa ibnu bid'a asharata sana ya fara neman ilimi yana dan shekara goma da ya turiya wa ta'ahala lil-futiya wa jalasa lil-ifada wa lahu ihda wa ishruna sana yace ya zauna ya fara ansa fatawa a masallacin annabi yana kuma karantar da mutane yana dan shekara 21 kasal a duniya wa haddasa anhu jama'atun malamai da dama sun koyi hadisi wajensa wa huwa hayyu shabun fariyun yana yaro saurayi ba ma gemu a fuskarsa dan bana bakwai ya fara bayar da ilimin hadisi wa qasadahu talabatul ilmi min al-afaqi fi akhir dawlati abi ja'far al-mansur wa ma ba'da zalika yace malamai sun fara neman ilimi a wajensa ɗaliban ilimi sun nufato shi sun dirka ko shi daga sasanni daban-daban wannan ko ya faru a karshe karshen lokacin daular Abu Ja'far al-Mansur wa ma ba'da zalika har da lokacin da biyo bayan haka wazzahamu alaihi ɗaliban ilimi sun cika maƙil wajen Imam Malik fi khilafatir Rashid a lokacin halifancin Ar-Rashid ila an mata har zuwa lokacin da Imam Malik ibn Anas Allah ya karɓi rayuwarsa kuma haka ya ci gaba da kasancewa tarihinsa nan gurin wajen shafi arba'in Imam Zahabi yayi yana kawo mana mai tarin yawan gaske yana daga cikin abin da ya taimaka wa malik neman ilimi ko ya sami ilimi mai albarka shine baya mutu abin da ake nufi da mutu mutu iri biyu ne akwai mutu da shari'a ta yadda dan Allah ce wajadilhum billati hiya ahsan idan mutu za a gwara da dalili dalili ka kawo dalili in kawo ka kawo hujja in kawo ka kawo qur'ani in kawo ka kawo hadisi in kawo har mu gane ina gaskiya take shin cikin magana ka ko cikin magana ta kuma da mun gane ta mu duka zamu sallama mata ba ruwana da ni zan yi nasara matukar ka faɗa abin da yake shine hadisi shine nasara ta in ba hadisi in ya bayyana gare ni ba ruwanka da kai nasara irin wannan mujadalar madalla da ita malik baya kuce ta mujadala da malik ke yi shine mujadala kawai ta mutanen da ba sa karatu sai ka kawo aya ka kawo hadisi mutum ya ki ya kawo maka kiyasi ya kawo maka kundinka ai ta ja in ja da shi ya rinka kafa maka hujja da mandiki ya rinka kafa ma hujja da logic imam malik yake ce sa'id bin abdul jabbar yake cewa sami'tu malikan yaqulu naji malik yana cewa ra'ayi fihim an yustatabu ahlul kalam kenan masu shagala da ilimin zance da mutu su kyale qur'ani da hadisi yace ra'ayina game da su a nemi su tuba fa in tabu in sun tuba shikenan wa in ma kutulu ba ka ba ku karkace su me amfanin su wannan shine fatawarsa game da su shine fatawarsa kuma game da qadariyya waɗanda suke cewa babu alkadaru yana daga cikin maganganunsa al-imanu qawlun wa amalun imani ya magana ce aiki ne aiki da magana su suke gina imani yazidu wa yan uwa na yan kai miliyoyin yan mazhabar malikiya ba sa kan wani aqida dan suna kan aqidan asha'ira aqidan asha'ira kuma imani la yazidu wa la yanqus shay'un jami kuma al'amal ba sa shiga cikin musamman imani shi imani a zuciya ke a amal ba imani bane ba to ga malik yana cewa al-imanu qawlun wa amalun akan haka abu zai da ya tafi a cikin risala alkhairawani yazidu wa yanqus wa ba'dahu afdalu min ba'd duk maganganun sa ne yana daga cikin maganganun malik yake cewa la yusabu man sabban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min al-kuffar wal muslimina yace duk wanda ya zagi annabi cikin musulmi yake ko kafirai kar ma ka ce ya tuba hukuncin sa kisa ko ya tuba tuban sa baya da amfani ka ji maganganun malam ka tun da da maganganun sa dai suna da yawa kwarai da gaske ba lokacin kawo su bane ba wannan a takaice dai imam malik ibn anas shine limami na biyu ta fuskar a abin nan wato a jeranta a tarihance abu hanifa na farko na biyu su sowa imam malik ibn anas an haife shi hijira a shekara ta saba'in da uku kuma ya mutu a shekara ta ɗari ɗaya da saba'in da tara bayan hijira malam yace wa amma imam malik ibn anas rahimahullahu faqala amma imam malik ibn anas ga abin da yake yake inna ma ana basharun ukhti'u wa usibu fanzuru fi ra'ayi fa kullu ma wafaqa al-kitaba wa sunnata fakhuduhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunnata fatruku umman walidti inna ma ana basharun ni mutum ne ukhti'u wa usibu ina yin daidai ina yin kuskure fanzuru fi ra'ayi dan haka ku rinka duba fatawata فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه duk abin da ya dace da qur'ani da hadisi ku riko da shi wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuhu duk abin da bai dace da qur'ani da hadisi ku ku kyale wannan shine maganar Imam Malik ibn Anas a ina za ka same ta ka duba littafin Ibn Abdul Bar mai suna Al-Jami wato Jami'u Jami'u Bayan Ilmi Fadlihi kenan وأن ابن هزم كما ابن هزم يا كاو وانا مغانا ما دقا للتافي ابن عبد البر سو ابن هزم يا كاو تأتكين أصول الأحكام وكذا الفلاني هكا الفلاني يا كاو أتكين إيقاظ الإمام وانا مغانا الإمام مالك هنا مغانا تبيو إمام مالك يقول ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم yace babu wani mutum bayan annabi tsira da mutum tabbata gare shi face sai ana karɓar wani sashi na maganar sa wata kuma a kyale masa yace illa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi kadai tsira da mutum tabbata gare shi shine duk abin da ya faɗa an karɓa ne gaba daya amma in ba shi ba to akan karɓo ta a kyale wata wannan magana tashi yace menene nasabahu haza ila malik nisbatu haza ila malik huwa al-mashhur inda mutaakhirina jingina wannan magana zuwa ga Imam Malik shine abin da ya shahara a wurin malamai na karshe wa sahahahu an ibn Abdul Hadi fi irshad salik har ibn Abdul Hadi daya daga cikin ɗaliban Ibn Taymiyyah kenan ya inganta wannan magana a cikin littafin irshad salik wa qad rawahu ibn Abdul Barr fil Jami' ibn Abdul Barr ya rawaito wannan magana cikin Jami'u Bayan al-Ilmi fadlihi nasa وابن حزم في أصول الأحكام هكا ابن حزم يا رويتو تأتكل لتافن أصول الأحكام الإحكام في أصول الأحكام سنة لتافن كنا من قول الحكم ابن أتيبة ومجاهد سيدي سو سنجنجنا ومغنر سنجنجنا تنزوى الحكم ابن أتيبة ها كما سنجنجنا تنزوى مجاهد سنجنجنا تنزوى مالك با وأورده تقي الدين السبكي في الفتاوى ibn taqiyuddin subki ya kawo wannan magana a cikin fatawa nashi min qawl ibn abbas amma shi ya jingina tunan zuwa ga ibn abbas muta'ajjiban min husnihi har yana mamakin wannan kyawun wannan magana sun qala sannan yace wa akhadha hadhihi al-kalimati min ibn abbas wa akhadha hadhihi al-kalimata min ibn abbas mujahidun yace mujahid ya karbi wannan magana daga ibn abbas وأخذها منهما مالك رضي الله عنه wanda kuma ya karɓe ta daga wajen su shi ma ya mayar da ita kamar tashi shine malik ya karɓi wannan magana daga wajen mujahid washtahara anhu ta shahara daga wurin imamu malik wato kun ga inda bincike da ilimi ke tabbatar da abu galibin mutu malaman karshe sukan jingina wannan magana zuwa gawa malik amma sun cikin waɗansu manyan malamai da suka gabata su suna jingina maganar zuwa ga alhakan ibnu utaiba wani ma ya jingina ta zuwa ga mujahid an samu ma waɗanda suka jingina ta zuwa gawa abdullahi dan abbas kun gane ko to shi ne shi wato ainihin taqi bin subki yace asalin maganar ta Abu ta Abdullah da Abbas ɗalibin sa Mujahid ya ji daga gare shi shi ma yake amfani da ita cikin darasin sa kuma daga wajen Mujahid ne Imam Malik ibn Anas ya ji shi ma yake amfani da ita to saboda yawan yin amfani da ita ma sai ya zanto kamar maganar ta shi amma ka ji asalin inda ta gangaro kun fahimta ko qultu albani yace summa akhadha anhum al-imam ahmad kuma imam ahmad ba daga baya shi ma ya ciri wannan magana daga wajen su ya mai da ita kamar tashi fakar kala abu dawud fi masail al-imam ahmad domin al-imam abu dawud ya faɗa cikin masail na imam ahmad wato imam abu dawud fa mai sunan dalibin imam ahmad bin hanbal ne abu dawud yace samitu ahmad yaqulu naji imam ahmad bin hanbal yana cewa laisa ahadun illa wa yu'khadhu min ra'ayhi wa yutraku ma khala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace na ji Ahmad ya cewa ba wani mutum face sai ana karban wata wani ra'ayinsa wani kuma a kyale masa in ba annabi ba shine duk abin da ya faɗa daidai ne a takaice dai asalin maganar ta Abdullahi dan Abbas sai kuma daga baya ta yadu zuwa ga waɗansu daga cikin tabi'ai har tabi'u tabi'ina zuwa ga wanda su yi kansa kun fahimta da kyau kuma me dai mai taje ta dawo Imam Malik dai yayi amfani da ita kuma dai yayi amfani da ita zan yi nuna me ra'ayinsa ba shine hujja ba sai me sai abin da hadisin annabi ya tabbatar magana ta uku cikin maganganun imamu malik ibn anas yace qala ibn wahab abdullahi ibn wahab wanda dalibi ne cikin dalibin imamu malik ya ce سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين ناجي مالك أن يمس تنبايا دنجنة تسلسل يا تنكسا في الوضوء يا تكين الولاء أكتب منين هو كنت فقال ليس ذلك على الناس sun maliki ce ai wannan ba wajibi ba lalle bane sai mutane sun yi sam ba wani abin da ya nuna cewa idan ka zo alwala ka tsatsa ke ya sun kafa haka maliki ya faɗa kala ibn wahab yace fataraktuhu hatta khaffa an-nas sai na kyale malik yace gaba da karatu har sai da mutane suka ragu kowa ya tafiyar sa kafa ta dauke fa qultu lahu sai na ce da imam malik inda na fi zalika sunnah wannan fasar da aka mata ɗazu mu fa muna da wani hadisi a kanta faƙala sai malika ce mahiya menene madogararka menene sunna da kake kafa hujja da ita kuntu abdullahi bin wahab yace sai na ce da shi haddathana al-layth bin sa'ad wa ibn lahi'a wa amr ibn al-harith an yazid ibn amr al-mu'asiri an abi abd al-rahman al-hadani عن المستورد ابن شداد القرشي yace ya biyo magana daga wajen waɗannan kala shi al-mustawrad ibn shaddad al-qurashi yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yadluku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlaihi yana amfani da khinsar dinsa wato shine dan yatsan da daga shi sai karamin dan yatsa hausa ta bata wadata ba latana in san sunan shi ya sunan shi kenan wannan shi ne alkhinsar na hudu ai ba ni da kai daɗaya kenan yanzu kaga laraba su duk suna da sunan su yawa hausa ma akwai ka san hausa ce ta zamani ta ta kuɗe da turanci ta ta kuɗe da barbarci ta haɗu da komai ma amma su can a larabci al-ibham as-sababa al-wusfa al-khinsar al-binsar al-ibham babban dan yatsa kenan as-sababa ko sababa as-sababa manuniya to mu dai mun samu wannan babban dan yatsa manuniya al-wusfa haka laraba suke kiranta sannan al-khinsar sannan al-binsar yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsarihi yana amfani da dan yatsan da daga shi sai na karshe yana tuda ma bai na asabi irijilaihi tsakanin yatsun kafarsa yana amfani da shi yana cicco da tsakanin yatsun kafa yana tsatsake yatsun kafa kenan fakala da ana zai ji wannan hadisi daga wajen ɗalibinsa abdullahi bin wahab da malika ya ji wannan magana daga wajen ɗalibinsa kala sai ce inna hazal hadisa hasan wannan hadisin ko sanadinsa sanadi ne hasan ana aiki da shi abdullahi bin wahab ya ce wa ma sami'tu bihi qat malik ya ci gaba da cewa wa ma sami'tu bihi qat illa sa'a tunda nake kuma taba jin ba wannan hadisin sai yau gashi kuma sanadin sa mai kyau ne kamar yadda ka kawo rijal Abdullahi bin Umar yace summa sami'tuhu ba'da zalika yus'alu daga baya sai na ji Imam Malik idan an tambaye shi dangane da tsatsaife yatsu fa ya amuru bi takhlil al-asabi sai ya umarni cewa ku tsatsaife yatsun ku bayan da ko ya ce kar yi saboda ba ya da hadisi yanzu aka kawo masa hadisi fa sai yayi yanda Allah ya kawo masa hadisin dalibin sa kaga wata tarbiyya ce magabata suke da ita sabanin irin ta mutai wallahi amma kai a gaban malami kowa ya sada ke ba wanda yake cewa komai ba wanda zai binciko wani abu a cikin su zuna daɗin kowa yana da haƙƙinsa kuma kowa na kare haƙƙin kowa ɗalibi na kare haƙƙin malami malami na kare haƙƙin malami yanzu kaga ɗalibin ya kare haƙƙin malamin ba wai rigima ya masa ba gaban jama'a dan ya nuna ya kore shi akwai hadisin wane ba haka yake ba yace fataraktuhu hatta khaffan nas sai na kyale shi har mutane suka tafi sannan sai na ce da shi gashi ko mu muna da sunna da maka hadisin bai ce mu dai muna da hadisi akan wannan sai ce wani hadisi ne kawo in sai ya koro hadisin tare da sanadinsa malik yace lalle wannan hadisi ne mai kyau daga ba sai cigaba da fatawa da shi ya kare fatawan malik bai kunyata shi gaban mutane ba ko shi kuma ya kare martabar ɗalibinsa ya karɓi magana da gare shi bai rena hankalinsa ba ya ce a kai tun da ɗalibina ne in ka kawo ba zan karɓa ba to dole wannan wani tsari na tarbiyya da ake bukatar a jaddada shi a yau ya kasance tsakanin ɗalibi da malami kowa na kare haƙƙin kowa ba wanda yake son ganin faɗuwar wani amma yadda al'amura suka rikice yanzu sai ga wani son faɗuwar wani yake ko yaya wani so yake wato lokacin da kake karatu saurare ke ina za ka faɗi ji daɗi ba ina za ka yi daidai zai ji daɗi ina ne faɗuwar saboda ya tagaza maka to wannan kuma galibi ta iya yiwa wani ba da mummunan niyya ya haka ba a tsarin ɗaukan karatunsa dai koyo bai wuce da irin tarihi magabata ga yadda suke bi ba wanda kuma sai ka samu a kila da niyyar da Allahu alamu biha zai yi irin wannan a takaice dai akwai bukatan wato kimanta juna tsakanin mai karantarwa da masu karatu gaba daya kuma wannan na nuna mutum zai iya fa'idantuwa daga waje yanzu wannan hadisin gashi maliki ce gashi wannan hadisi mai kyau ne amma ma samitu bihi qattu illa sa'a wannan shine abin da salaf ke cewa isbatul fadl li ahli duk mutumin da yake da falala ka tabbatar masa da falalansa ko yana kasa kaga bai ce ba a wannan hadisi na taba jin sa a sai ce wannan hadisi ga shi ta amma ba taba jin sa ba sai yau kaga ya nuna yanzu Abdullah bin Wahab shine malamin Malik akan me wannan hadisin inda Malik zai yi riwaya nan gaba sai ya ce haddathani Abdullah bin Wahab sannan qala haddathana Lays bin Sa'ad wa fulan wa fulan wa fulan qala haddathana kaza dan ya kawo hadisin ka'idar su kenan saboda kowa na kimanta kowa dukkan su da kyakkyawan niyya suke tafiya ilimi ake wa hidima to wannan magana ta imamu malik wadda ta shafi kawo wannan hadisi wanda abdullahi bin ya kawo masa idan ka duba lamba da ya kasa an kawo su ne a cikin littafin aljarhu wa ta'dil na ibnu abi hatim wa rawaha tamma al-baihaqi fi sunan imamu al-baihaqi kuma ya rawaito ta a cikin sunan dinsa an fahimta ku to ina ganin saboda yanayin lokaci ya ja sai mu dakata a nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum da Allah littafin da aka karanto dan takaitaccen bayanin Imam Malik ko da Abu Hanifa wanda littafi ne littafin siyarwa alamin nubala ne na Imam Zahabi siyarwa alamin nubala na imam zahabi a shi ne aka turo wannan magana da kai wannan kuma yake cewa a cikin littafin tamamul minna an nuna cewa idan sahabbai sun zo masallaci suka tarar an kammala sallar jam'i sukan koma gida su yi to menene hujjar waɗanda in sun zo an ta gama sallar jam'i suke sake maimaita jam'i a to wannan sai ka same su in suna yi sai ka tambaye su me hujjar idan na san na sha ba da fatawa akan wannan gurgudan abin da na sani abin da kuma na ba da fatawa a kai shine har yanzu dai ban sami kikiyarsa ba wannan kuma yake cewa kamar na ji ka taɓa cewa idan mutum ya bi sallah ta hanyar jin lasifika daga nesa da masallaci baya da sallah to menene hukuncin mu da muke sallah a kofanan shagunan mu ba ma zuwa masallaci kuma duk kuna cikin wannan ajin ba ku da sallah sai fa kun gina bisa ga rashin sani a da a yau idan kuka ji shi kenan ba a cewa ku rama sallolin ku na da sai dai abin da za ku yi ana kiran sallah kawai ku tafi masallaci wannan fatawa na faɗe ta a nan na faɗe ta a Beirut Road na faɗe ta a wurare daban amma yawanci kuma ba a sati sai wani ya sake rubutowa kuma galibi makasudin rubutowa kila shine wani ya ba da fatawa kishiyar haka wato ku gane tsarin karantarwa kowane mutum yana ɗaukarwa kansa wani tsari na karantarwa na musamman wani za a ga yana da sauki wani kuma za a ga yana da tsanani wani kuma tsakatsakiya babban dai abin da ake so duk salon da za ka ɗauka na karantarwa ya zanto cewa ka gina shi bisa ga tsarin magabata lokacin da duk aka samu magana guda biyu ta fikihu akan wata mas'ala ko uku ba ka cewa dukkan maganganun nan sun zama gaskiya a ɗaya ce gaskiya sauran kuma kuskure ne amma waɗansu suna da fahimtar idan an ce an samu magana biyu ko uku to shi kenan sai a ba mai saurare dama ya zaɓo da ya ga dama ya bi to wannan kuma kuskure ne gaskiya domin idan wannan ya bi wancan wannan ya bi wancan maganganu da guda ku kishiyoyin juna kuma kowace ka ce an ba an yi daidai yanzu daidai din ba ya zama wasa kenan ba wani abu sunansa daidai da wani mizani za a gane su kenan kaga yanzu kenan babu wani mizani da za a gane daidai da haka lokacin da duk aka samu maganganu guda biyu ko uku mabambanta juna ɗaya ce daidai sauran kuma dole a sa musu suna kuskure wannan ka'ida ce mai muhimmanci za mu karanta ta cikin mukaddimar littafin nan a nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba insha Allah da haka abin da na tafi a kai na tsari shine duk lokacin da aka samu maganganu guda biyu na malamai kan wata matsala nakan yi kokari in san wacce tafi karfin dalili idan na san ga maganar wani ta fi karfin dalili to zan yi ta ba da fatawa da ita ko ba na jin tsoron in saba kowa ko ne saba mu kuma lokacin da na saba wani ba na saba ba ne dan wani ya ce kaza ba abin da ya dame ni da shi kila ma ban san shi ba ni dai zan faɗi abin da nake jin cewa zan fita ko a gaban Allah zan faɗi abin da nake jin cewa shi na gamsu daidai ne in yi daidai da wani ko ban yi daidai da wani wannan kuma wani abu ne daban amma wani za a ga salon fatawarsa shine ya karkata zuwa ga inda kila zai ga cewa tun da dai maganganu wannan magana ma wani malami ya faɗa wata ma wani ya faɗa kar a zafafa a kyale kowa ya wanda ya ga dama to mu kan wannan ba shine tsari da ilimi ba ka'ida idan ka duba muqaddimat tafsirin ibnu kasir idan ka duba muqaddimar wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam idan ka duba ka'idojin fatawa a cikin littafin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin na ibn al-qayyim za ka samu cewa ko alama ba salo ne na fatawa ba kawai ka cewa mutane ku zaɓo daga dama wannan kuskure ne sannan ka'idar shi ne ni na yi imani hadisi za'ifi ba hujja ba ne ba saboda haka lokacin da duk na bayar da na ga wata fatawa ta wani malami wadda take ya gina ta kan za'ifin hadisi ga kuma wata fatawar da take da ingantaccen hadisi to ba na sauraron mai da'ifin hadisin ba ma na cewa a cikin wannan magana akwai magana biyu a cikin wannan matsala magana ɗaya ce kawai ita ce wannan ta ingantaccen hadisin walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu wajhun minan nazari ba duk sabani bane ma ake kirgo shi a ce an yi sabani sabanin da ba da hujja kawai kawai da kai ake akiyale to waɗansu kuma sun ga hadisi da ihi a wurin su hujja ne sa dan kakkarin wani su faɗa mutane to ke sa sai a ci samun kila in bada fatawa ta saba ta wani ko wani bada fatawa ta saba wa tawa amma ni dai abin da na imani da shi shine abin da duk zan faɗa ya kasance wani ya riga ni cikin magabata sahabbai ko tabi'ai abin da duk zan faɗa kuma ka binciko ni to kuma akwai madogarar da na riga na kai gare ta don haka fatawa ta ba canji tsakanin ta da ta yanzu bisa ga cewa ba a bin jam'i dole sai an zo masallaci wanda duk ya bi jam'i daga gida ko daga rumfar kasuwa ko ta hanyar sifika take kai masa ko ta hanyar an samu ladan mai tara da yawa da ƙarfi yake kai masa baya da sallah madogarar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la salata liman liman faridun khalfa safi au kama qala sallallahu a masallaci kansa in ana cikin masallaci ga sahu a gaban ka bai cika ba sai ka tsaya a sahu na biyu kai ka har ka kammala sallah baka da sallah ji annabi saboda mai ka'ida sai ka shiga wannan na gaban ka cika shi in ka tsaya kai kaɗai har ka kammala a sahu na biyu ba ka da sallah ga sahu na biyu bai cika ba ka tsaya a na uku kai kaɗai kai sallah ka ki shiga gaba ba ka da sallah da haka kurakure mutane ke yi yayin da masallaci bai cika mutane su rinka shimfiɗa a waje ka'ida sai masallaci ya cika sai a yi shimfiɗa a waje sai a yi tabi haka da sauransu kurakurai mutane ke yi dogaro da cewa akwai sika mutum ya rinka bin masallaci daga nesa ko daga kofar rumfarsa ko daga gidansa har ma mutum ya zo yana fatawar ni ne nake bin liman sallah sai aka dauke wuta yau da can wace ka bi daga gidan waye ce ka bi ba ce ai ta matar aure ce ba ta zuwa jam'i da haka take bin liman sallah da zasu ka sai aka dauke wuta ya za ta yi yi wace ta bi shi daga nan gurin waye ana ta zuwa masallacin hadisin annabi da ke cikin bukhari da ke cikin muslim shine idan ta tashi za ta je jam'i ya kyale ta tafi in kuma ta tsaya a gida ta yi sallah to sallah ta fi lada sama da ta je jam'i tsayan biyu ne ko ta tafi jam'i ko ta tsaya gida ta yi ita kadai ba na uku annabi bai kawo cewa ta tsaya daga gida kuma ta bi jam'i ba in tana son jam'i ta tafi masallaci in ba ta son jam'i in ba ta ga dama ba ta tsaya gida yi a gida ita kadai ya fi lada sama da zuwan ta masallaci me za ta ce kuma daga nan sai ta bi jam'i kaga dai durikin karantarwa ne ya kawo wannan to wannan shine abin da annabi ya faɗa cikin hadisi kai kadai ma a bayan sahu to ina ga wanda yake wajen masallaci shi kadai ina ga wanda yake kofar rumfarsa ina ga wanda yake kan benansa kawai yana bin sallar jami'i dan tsabagen garabasa idan har ka ba mutane fatawar ta iya bin sallah ta fuskar lasifika kowa ya bi daga gida to ka jefa masallaci cikin matsala farko dai ba za a rayar da shi ba abin da zai faru wata rana ladan ya yi kiran sallah ya gaba kowa daga shi sai liman duk mamunsu suna gida wani yana daki wani yana falo wani yana turaka wani yana ina ne kowa na bin sallah daga can saboda mai an ba su fatawar ya halatta yanzu abin da aka shar'anta sallan jam'i domin su karo su al'umma ci a sakamakon irin wannan fatawar makasid gaba ɗaya na shari'a game da shar'antuwar sallan jam'i karo ci ka tuna daga cikin manufofin sallan jam'i takawar da za ka yi ka tafi zuwa masallaci lada ne ka ce mutum ya zauna gida shi kadai ka haramta masa ka tuna hadisin muslim kabilan larabawan banu salma suka zo wajen annabi suka ce unguwar mu na nesa daga masallaci ga waɗansu yan folotai kusa da masallacin ka za mu kaurato mu dawo nan annabi ce makanakum duk tablakum asarukum ku tsaya inda kuke a rinka rubuta muku ladan tako wanda kuke zuwa jami'i ya fi muku alheri saboda ku zo ku yi gidan kusa da masallaci ku samu ratar ta nesa ka sana hadisin muslim da kuma wanda yake nuna in kai alwala daga gida ko kai alwala daga masallaci a kan hanyar ka ta zuwa masallaci duk taku daya sai an ɗaukaka darajar ka sai an shafe zunubinka duk taku daya har zuwa masallaci in ka zo kana jiran sallar jam'i ana rubuta maka ladan kamar kana cikin jam'i matukar sallah ta kawo ka masallacin in an kammala sallah har yanzu mala'iku suna nan suna roƙa ma Allah suna maka gafara ba za su daina ba sai Allah ka takari to duk mutumin da bai je fa ya hasaran dukan waɗannan ababan ka haramta masa ladan taku zuwa masallaci wanda za ka kare zanubin sa a ɗaukaka darajar sa ka haramta masa ladan intizarul imami fil masjidi wanda annabi yace kana fi salati ma da mutum salatu hiya allati tahbisuhu kuma ya sawa suna abin sunansa ribati a cikin wani hadisin yace wanta zaru salati bai yace zalikum ribat zalikum ribat zalikum ribat ya sa masa suna ribati dukkan haramta mutane wannan sakamakon mugunyan fatawar da ba ta da qur'ani ba ta da hadisi duk hadisin da aka gina fatawa da shi kan cewa ka yi sallah a gida ka kirka je zambi hadisi ne da idi ka kalubalanci duk wanda ya kawo shi a nan gurin ba na damuwa da wane ne kawo magana kawai nake kallo wanda ya kawo ya iya zama na san shi ya iya zama ban san shi ba ya iya zama aboki na ne ya zama ba aboki na ne ba ya zama baba na ne kani na ne wa na ne wa idza qultum fa'dulu walau kana za qurba wannan ba shine ya dame ni ba ya zanto yana dangantaka da ni ko baya da ita a ya zanto magana sa ta dace da hadisi shine magana wannan shine magana zahiri da haka ya jama'a wato ku daina wahalar da kanku wajen maimaita abin da mutum ya riga ya faɗa da ko da wani ya faɗa sau dubu inda dukkanin za su tarewa akan wannan fa ba abin da ya dame ni tunda yana da hadisi kalala Kano gaba ɗaya wallahi ta taru a kishiyar abin da na faɗa wallahi ba zan damu ba ina ba zan matsa musu ƙarfi da yaji ba zan ce musu ga abin da annabi ce ya rage na mutum ya karɓa ko ya ki karɓa yau kwana kwana ba ruwanka sai ka kyale ya san yadda zai fita gobe kiyama kenan shi yasa ya kwana kwanan sa magana ta ƙarshe wannan shi dangane da abin da abdullahi bin wahab ya yi wanda wannan ne wannan ke nan ladabin ɗalibi game da malaminsa to yanzu ko da a yanzu ne malami ya ba da fatawa ta kuskure a cikin taron jama'a wanda in ɗalibin ya ji kuskure ne kuma aka kyale mutane za su bisa ga kuskure duk da haka ya iya kyale su ko kuma zai iya malamin gyara dan jama'a kar su baje ba tare da sun tafi da kuskure ba ya ai wancan ne Imam Malik ibn Anas ai shi ma cikin jama'a ne amma ce fataraktuhu hatta khaffan nas na kyale shi har me mutane suka su sannan na faɗa masa kaza da kaza da kaza ai ya san da mutane amma ya kyale shi akan haka saboda menene hikimar wannan hikimar sa nan gurin ya san malik dai ba da ra'ayi ya faɗa ba da ijtihadin sa ne iyakacin ijtihadin sa wannan to mai ijtihadi asara yi idan mutum ijtihadi idan shi da daidai yana da me in idan shi da kuskure yana da me ba da daya ai ijtihadi ba son zuciya ba kuma ya san duk wanda suka bi fatawa da aka yi musu bisa ga ijtihadi su kansu za a samu suna halakakku za a samu suna abdallun ba za a samu suna wannan ba kuma wannan shi ne fa abin da ya bayyana na cewa an yi kuskuren yanzu ya san adadin maganganun da mai karantarwa zai yi mai latta zai yi na kuskure wanda ba zai farga ba kuskure ne il sai bayan shuɗewar shekaru da dama in kana takamar ka gyara wannan ina ga sauran da suke masu yawa waɗanda kai baka fahimce su ba shi ma bai fahimce su ba da haka da bin shiriyar magabata shine abin da ya fi dacewa wato ka fahimta cewa tawazun ake bukata tsakanin yin gyara din ko rike hanyar yin gyara duk abin da ke cutar da magana wani lokaci ba wai gyaran bane ba laifi hanyar yin sa ita ce wani lokacin sai ta zanto ka aibata mutum yayin da kake kokarin kai masa gyara hanyar nasiha sai ta zanto ka yi masa fadiha kai kuma kana nufin nasiha kai masa duk waɗannan salo din fuskantar mutum da gaskiya shine ake bukatan gyara shi ba wai sai a wannan babin kaɗai ba a babin wa'azi a babin karantarwa duk wannan tana shiga a kowane babi ba inda wannan baya shiga saboda haka dai babban abin da ake bukata mutum duk abin da zai faɗa ya zanto daidai ne wannan abu ne mai kyau amma kuma ya faɗe shi a lokacin da ya dace da daidai yanayin da ya dace shi yasa malamai ke cewa yana da kyau zaben ikhtiyaru zaman واختيار المكان ظرف الزمان da zarfin makan suna da muhimmanci a fagen da'awa wani lokaci ya kamata in faɗa a wani wuri ya kamata in faɗa akwai maganar da za ta dace a wani lokaci ba za ta dace da wani lokaci ba na tabbatar yadda muke darasin nan adadin mutane su halarta a irin tsakanin magariba da isha'i yanzu har kawai sai in ba da sanarwa in ce to jama'a mun mayar da wannan darasi ya zanto ranar litinin karfe goma zuwa sha ɗaya da rabi na safe in mun yi sa'a mu samu sahu ɗaya ko biyu kaga nan ni na aibata darasin ta hanyar me sa shi a zamanin da bai dace ba to kaga nan gurin ikhtiyarin zarfin zaman yana da muhimmanci haka zarfin makan yana da muhimmanci akwai wurin da ya dace ka ce kaza in ba in ba wannan kaza din ka faɗa ba a daidai wannan lokacin to sai ga ka jawo kanka matsala akwai inda za ka yi magana da zafi kuma ta wuce da zafin ta ba wani abu akwai inda dole sai ka biya hankali in kai da zafi ba za ku kai ko ina ba yanzu za ka iya za ka je ka samu danginka da yan wanka a kauye sallar ka bada kawai za ka ba ka ce komai ba kai yanzu bai huda ne a wajen da haka duk abin da zaka faɗa kawai yahudanci ne in wani ya zo gefe kuma ya saki hannunsa ya yi sallarsa yanzu wannan shine tataccen musulmi ko ƙarya ya yawa Allah da annabi sai an karba saboda iyakacin matakin karatun su kenan fahimtar su kenan to dole mai wa'azi da karantarwa sai ya kiyaye kai fa ba wai kawai gurin ka waɗansu kawai za su ɗauka gurin ka kawai ka faɗa in ma za a mutu a mutu faman sha a fal yumin faman sha a fal yakfur inna sudanil zalimina nara hata bihum suradiquha samari yan gaba dai gaba dai kuma sai Allahu akbar a zafura a tafi mutane sun fahimta ba su fahimta ba daga bayan an muku duka an ɗaure ku ya dai faɗa kuma an yi kabbara shine karshen sakamakon da aka je gare shi shi ko darasi so ake a yi shi kullum a samu adadi ya karu adadin masu riko da gaskiya ya karu yau za a yi wannan lokacin da ya kasance ana amfani da hanya mai kyau wajen karantarwa hanya mai kyau wajen karantarwa ba wai ka ɓoye gaskiya ba ko ka yi nuku-nuku wajen faɗar ta ka faɗe ta amma da kyakkyawan lafazi wanda ko da mutum bai yarda ba ya san gaskiya aka faɗa ita gaskiya tana da wani tasiri guda ɗaya shine ita ce fitra ɗin da Allah ya halitta dan adam akai wallahi ko bai yarda ba a zuciya san gaskiya ce ai ko da annabawa abinda suka yi fice kenan suka kure mutanen su sai kasance musu suke na ƙarya amma a zuci sun san gaskiya aka faɗa musu wajahadu biha wa saykanatha anfusuhum kai so ake ka gamsar da mutane da dalili wanda zai karɓi maganarka ya zanto ba wai zafi kai masa ba ba tsoron ka ji ba tsabagen dalili ya ji yadda wanda ya ki karɓar maganarka ba zai zarge ka da zagi ko a shari'a ko rashin magana ba ya tabbatar taurin kansa ne amma baya zargin ka wajen gajiyawa wajen bada dalili to ka riga ka gama li ya halika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina wa inna allaha lasami'un alim wannan shine tafarkin wa'azi shine tafarkin nasiha shine tafarkin fadakarwa tsakaninka kai da mutum guda ko tsakaninka kai da mutane da yawa amma ba gwaninta bane ba kawai ka ce na faɗa gaskiya duk abin da ma za ta faru ta faru ka kawo waɗansu hadisan da abu za ta iya taimakon ka a ko ina ba suna da babin su amma sai ka kawo su wani babin da ba shine babin su ba annabi ya ce afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir ka faɗa ba wanda ya yadda ba kuma wanda ya fahimta kuma ba an yi hasaran ka kayawa al'ummar musulmi hasaran ka wani azzalumi ya kama ka ya ɓoye ka an daina fa'idanta da kai amma ka kyale karka faɗa mata ita ka kyale shi je ta zaluncin sa gina mutane zaka kai matsayin da zaka faɗe ta kuma shi bai sai ta baka ba saboda ka kafu kuma in ma ya taba ka ba kai kaɗai ba ka gina mutanen da a yau in kana kurkuku gobe wani zai darasin jibi an dauke wancan za ta wani zai yi in da ana jin masallaci ɗaya ne sai a ji can can can tashoshi daban-daban suna bada sako iri ɗaya amma in baka kafa irin wannan kafar ba sai a daina jin ɗuriyar ka mutanen da suke cikin kake cikin sama ba su san muhimmancin ka ba shike na an daina jin ɗuriyar ka an kashe da'awa an yi mata hasara ai annabi ya san falalan jihadi ya san falalan shahada yace ba wanda zai mutu yayi fatan ya farko sai wa sai shahidi amma da ya zo filin badar ya yaki shahada ya roki shahada bai roke ta ba me ya roka nasara ya san fallan shahada din amma menene amfanin mu duka bi shahada kuma musulunci daga kanmu ya kare ya'yanmu da jikokinmu da za su taso a ɗora su kan wani abin daban ba musulunci ba mu mun yi shahada mu duka mun tafi aljanna mu kadai ya'yan mu bar su zama arna a baya